عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والهد عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والهد قليل وداد العبد فيك سفاء ومدعوك من داء القلوب شفاء وذكرك يا خير الأنام غنيمة وللمبتغي القليا سنا وصناء فإنك يا ياسر طاح محمد أتاك من المولى الجليل ثناء وقد خاب العرش المجيد لوقعته فإنك فوق القائنات سماء
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بلى من أوفى بعهده واشترى فإن بلى من بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وإزداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولي من أسلم وجهه لله وهو محسن وله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يهود suka ce ba mai shiga aljanna sai ba yahude nasara suka ce ba mai shiga aljanna sai ba nasare Allah ce kariya suke dukkan mutumin da ya sallama kansa wajen Allah ya miƙa komi nasa ga Allah ya kaɗai kaji ya bauta masa kuma yana kyautawa Allah yana kyautawa bayan Allah ko wannan ko ba nasare ne ko ba yahude ne ko wani irin jinsi ne shi ne zai shiga zai shiga aljanna ba tsoro gare shi ba bakin ciki gare shi amma ba kaman ƙaryar yahudu suka ci su kaɗai za su shiga aljanna kuka yi nasara suka je su kare za su aljanna kowa ma iya yi wannan ya miƙa kansa ya sallama wa Allah ya yi wa Allah abin da Allah ya ce ya kyauta wa bayin Allah to zai shiga aljanna
وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء قالت النصارى ليست اليهود على شيء
هم يتلون الكتاب وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم والله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون yahudawa suka ce addinin nasara ba komai wani ba ta kan wani addini ba ta kan komai kan ƙarya su ne nasara suka ce yahudu ba ta kan addini ba ta kan komai akan ƙarya su ne kazalika qala allazina min qablihim haka ma waɗansu kafirai irin sun su ce dukkan ba mai wani irin abu ko addini ko menene ba sa kan gaskiya wallahu ya ko bai nau yawmal qiyamati Allah zai musu su shari'a ranar lahira mai ƙarya a sa shi wuta mai gaskiya a sa shi aljanna shine shari'a والله يقوم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أتكين جاية تفكين كي سوى ودنا ذاك دوتا ودنا ذاك الجنة الذي شقد الجنة وني سجدتي الجنة من قسكي كينا ذي شقد وتا وني سجدتي وتا من قريا كينا
ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ونبلغ من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعي في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم a cikin azzalumai duka duk azzalumai babu azzalumin da ya bi in manga wani mana masajidar layi ayyuzkar fiye su ba azzalimin da azzalimin da ya hana aiwa Allah zikiri a cikin masallatayyan Allah ya hana masu zikiri yin yin zikiri a cikin masallacin Allah ba azzalimin da ya wannan domin ba gina masallatayya ba sai saboda zikiri da sallah duk wanda ya hana a zikiri a masallaci duk azzalimin duniya ba wanda kai kamar shi wasa ya fi kharabiya wannan ai ya yi aikin da ya rushe masallatiyar kenan in dai masallatiyar an gine su ne don sallah da zikiri sannan aka hana a yi sallan a ciki aka hana a yi zikirin a ciki ai an rushe su kenan amana gini yana nan amma ma'anar gini ya rushe ulaika ma kan lahum an yadkhuluha illa khaifin kuma sun hana masu sallah da masu zikiri shiga masallatiyya su kuma ba sa shiga masallatan sai suna jin tsoro cikin tsoro suke shiga da hukumin duniya khizun duk waɗanda suka hana mutane shiga masallaci su yi sallah cikin su yi zikiri a masallaci to za su gamu da kunya tun daga nan duniya wa da hukumin lafiyar da azabun azim a lahira kuma za a haɗa su da wata azaba mai girma yahudawa sun hana masu ibada yin ibada a masallacin Qudus. Mushrikai sun hana manzon Allah da sahabbansa shigowa shekaran Hudaybiya su su shiga su umra mushrikai sun hana shigowa kuma kafurai mushrikai sun yi wa annabi da sahabbansa dalilin barin makka su raba su da yin zikiri da sallah a masallacin Ka'aba. وسيبي خرابها أولئك ما كان لهم يدخلها إلا خائفين لو في الدنيا خزي ولو في الآخرة عذاب عظيم sannan a tun daga duniya Allah zai kunyata su kuma Allah zai hada su da wata azaba mai girma a lahira.
ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله عليم ولله المشرق والمغرب وإنما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم يا قوة لك هنا ما تصلى شقا مسلاتي في صلى kuka hana masu yin zikiri su yin zikiri a masallaci to ana gaya muku Allah ba a masallaci kadai yake ba ko ba masallaci kadai yake masa ibada ba dukkan gabar gabashin duniya da yammacin duniya da abin da yake tsakanin su dunna Allah ne duk inda aka yi ibada Allah zai karba ko kuma da aka hana muku yin sallah a masallatai da zikiri a masallatai kar ku damu duk inda kuka yi zikirin Allah kuka yi sallah na Allah ne Allah zai karba saboda haka Allah ya bai da duk duniya gabake da masallacin annabi duk inda mutum sallah ta kama shi zai sallah ba lallai cikin masallaci ba wa ina ma tuwallu wa san wajhullah cikin da kuka fuskanta to nan ne fuskanta Allah ya bada umurni a fuskanta a ibada inna Allah wasi'un alim shanin Allah mai yalwa ne ilimin sa mai yalwa ne وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون a cikin miyagun maganganunsu kuma sun ce Allah ya yi ɗasu yahuda suka ce ku zai rubunun layi suko nasara suka ce masihu ibnun layi an nan mushirkan laraba ku ce mala'iku yan mata ne amma duka su yayan Allah ne duk wanda Allah duk wanda ya dangana wa Allah ɗa kamar yahudawa ko kamar nasara ko kamar arnan din duk wanda ya dangana wa Allah ɗa Allah ba shi da ɗa lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda duk wanda yake sama da wanda yake kasa komai da komai bawan Allah ne ba dan Allah cikin zu walillahi al-mashriq wal maghrib fa aina ma tawallu man wa inna la wa qalu takhadha Allah wa sun ji Allah ya yi da subhanahu sarki ya tabbata gare shi gabar yin da bal lahu ma fi samawati a'a ko kuza ko kuza ma fi samawati duk wanda yake sama ko menene ko wane ne wadar duk wanda yake kasa ko menene ko wane ne to mulkin Allah ne Allah ne ya halice shi bawan Allah ne mai wa Allah ibada babu dan Allah cikin su bawa daban da daban Allah ba shi da da amma duk abin da yake ba Allah ba bawan Allah ne bal lahu ma fi samawati wanda yake sama da kasa duk bawan sa ne kullum lahu qanitu kowanne yana yi wa Allah ibada yana wa Allah biyayya بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون بديع السماوات والأرض إذا قضي أمرا فإنما يقول له كن فيكون Allah shi ne ya fari sammai da kasai ba kan akwai waɗansu misalansu da aka duba aka yi kofin sama aka yi kofin ƙasa ba shi ne farko wanda ya bayyana sammai ya bayyana kasai ya halice su abadiyu sama ba turar bai za ka zai amran shi Allah idan ya hukunta lamari wa inna ma ya kun lahu iyakan sai ce wa lamarin kun fa ya kunu Allah ya dubi Maryam sai ce ta yi da sai ta yi isa sai ta haifi annabi isa in ya dubi hawa sai ce ki zama sai ta zama ta zama ba ta da uwa Allah in ya dube mu ba ubanmu ne yake halittar mu cikin uwarmu ba yakan ba da umarni ne a halicci da a cikin uwarmu sai a halicce shi bayan an zuba ruwan maniyi namiji an hada da ruwan maniyi ta mata su kwana arba'in su zo gudan jini su sake kwana arba'in su zama gudan nama sake kwana arba'in su turanta halitta su sake kwana arba'in a dafta nama a kan su sake kwana arba'in shi musu fitowa daga nan ake fitar da ɗa ko ake fitar da ya a cikin kalmar kun zama sai ya zama ba dole ne aihuwa ne ke kawo ya'ya ba uwa da uba ba su suke halittar ɗansu ba Maryam ba ita ta halicci Isa ba ba wani halitta a cikinta ba aka ita Hawwa ba ita ta halicci kanta ba ba ta da uwa amma kuma uwa ba ta da wani amfani game da haihuwar da inna ya qul law iya kan Allah iya ummu yayi ya nufi yin abu abu da zai ci abu ya zama ne kawai sai ya zama
وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تاتينا كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون
وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون وأن الجاهلان da Allah ya aiko ka wajen su annabi kana gaya musu abin da Allah ya faɗa suka ce wai me yasa ce Allah ba zai gaya musu da kansa ba sai ya aiko mutum dan uwansu Allah ya gaya masa ya gaya musu ma kowanne ya kira shi ya gaya masa ayyukan ayi kaza a bar kaza in Allah ya ce a gaya maka kai kaza ka bar kaza au ta ce na ayatun ko kuma a'a Allah ya gino wani abu mamaki ya zo tare da kai Muhammadu ya rika fada mana ga wannan Allah ya aiko shi ga wannan Allah ya aiko shi ku bi shi Allah ya aiko shi ku bi shi وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم kamar yadda wannan kafiran suka ce in gaskiya ne Allah ya musu magana da kansa mana gaya musu ko kuma ya turo wani mala'ika ko wani abu ya zo yana dinka yana cewa ga ma'aikin Allah ga ma'aikin Allah ga ma'aikin Allah kazalika qala alladhina la ya'lamuna daga wurihim aka waɗanda ba su sani ba jahilai yan uwansu sun bari irin magana irin maganansu su shafa kulubu a cikin bata zuciyoyin waɗannan suna kama da zuciyoyin waɗancan a cikin bata su shafa kulubu kad bayyana layati hakika mun yi bayanin ayoyi filla filla kad bayyana layati li kawai yuqinun saboda mutane su samu gaskiyar yaqini wanda ba shubha ba shakka a cikin ayoyi masu bayani filla filla
إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم يا رسول الله الله نجوى إنا موني مك أيقوك a duk duniya gaba ɗaya kamar yadda muka aikan kowane annabi zuwa mutanensa kai mun aiko ka ne zuwa gaba ɗaya zuwa duniya gaba ɗaya bilhaƙi da gaskiya bilhaƙi bashiran ka zo ka yi albishir wa waɗanda su karɓi aikanka naziran ka yi gargaɗi wa wanda su ki karɓan aikanka ni na yake ka in Allah ko kafirai yahudu sun yarda ko ba su yarda ba ko kafirin nasara sun yadda ko ba su yadda ba ko arna masu bautan gunki ko sun yadda ko ba su yadda ba ni na aike ka in ji Allah bashiran wa naziran wala tas'al an ashabil jahim ko wala tus'alu an ashabil jahim ba za a tambaye ka menene yasa kafirai suka yi karban aika suka zama yan wuta ba ba za ka tambaya me yasa kafirai suka karban aikanka suka zama yan wuta ba
ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير ولن ترضى عنك اليهود ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى وإن اتبعت أهواهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير yahudu kabilan yahudawa duk yadda kai duk yadda kai ba za su yarda da addinin ka su bi ka ba ba za su yarda da kai ba ba su yarda da addinin ka ba hatta tattabiya millata sai dai kai ma ka bi nasu haka nasara duk yadda kai ba za su yarda addinin ka ba sai ka bi nasu walan tarda anka yahudu walan nasara hatta tattabiya millata ba za su yarda da kai ba sai ka bi irin addinin su yahudawa ba za su yarda da kai ba da addinin ka sai ka bi irin addinin su su nasara wani ta ba ta awa ahu Kulin na hudallawa.
wurin da ya musu hanyar Allah ita ce hanyar gaskiya ba hanyar Yahudu ko hanyar Nasara ba hanyar Allah ita ce hanyar gaskiya kamar yadda Allah yake gaya wa annabi kullum innaka la la hudan mustaqim kai ne kake kan tafarki na gaskiya na Allah duk wanda yake neman gaskiya sai dai ya miƙa ba ka bi wani ba wadan tardai an kal yahudu wadan nasara hatta tattabi'a millatahum wurin na hudan la huwa huda kace musu hanyar Allah shine hanyar gaskiya ba hanyar yahudu ko hanyar nasara ba walin tabata wa da kaddarawa da yake kai masumi ne ba za ka iya bari hanyar Allah ka bi hanyar wani ba bisa kaddarawa da zai yiwu ka bi wata hanya wa hidda ba ta hawa da za ka bi soye-soyen zuciyarsu kai musu yadda suke so ba da lalazi ja aka bi dalili bayan wannan ilimi na alkur'ana ya zo maka ka gane gaskiya sannan ka bi son zuciyar waɗansu ba da lalazi ja aka bi dalili ma da ka bi dalilin waliyin wala nasir ba za ka samu su dangi wanda za su zo tsaya maka wajen Allah su karbe ka ba ko waɗansu masoya wanda za su zo su taimaka masa su taimaka maka su karbe ka wajen Allah ba kai masumi ne ba za ka yi ba wannan ba aka ce irin wannan ayoyi duka annabi ne ake magana da shi amma al'ummarsa ce ake magana da su ya ku al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga dai annabi ya zo da gaskiya iri-iri ga tana fili alƙur'ani duk wanda ya gaskiyan alƙur'ani ya bi son zuciyar wani mutum banza wai shi ba yahudi ko shi ba nazare ko shi arne to in Allah ya kama shi ba zai samu su dangin sa su su roƙi Allah ya sake shi ba ba zai samu waɗansu masoyan su su roƙi Allah Allah ya sake shi ba duk wanda ya kuskura ya bar maganan Allah ya bar maganan annabi maganan wani to Allah zai kama shi a lahira in zai masa azaba ba zai samu dangin za su kwace shi wajen Allah ko wasu masoya za su taimaka masa wajen Allah ba abi gaskiya abi Allah abi annabi sallallahu alaihi wasallam shine gaskiya
الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به وما يكفر به إلا الفاسقون ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون فاسقون amma waɗanda muka ba su littafi duk zagin da ake wa yahudu da zakin da ake wa nasara da la'anta da ake wa yahudu da la'anta da ake wa nasara banda ba waɗanda suka bi gaskiya da su sawa'a in haril kitab ummatun qa'imatun yasluna ayati llahi ana al-layli hum yasjudun ba wai duk da zagi da la'ana ba dukkan ba yahudi ake wa ba ba dukkan ba nasari ake wa ba waɗanda suka ki gaskiya suka ki bin annabi sune suke cikin la'anar Allah da fushin Allah ba dukan Yahudu ba, amma wanda muka ba su littafi suka karɓe shi, ya tulunahu suna karanta shi haƙƙa tilawati a kan gaskiyarsa ba sa canja shi, ba sa ƙin bin umarninsa suna karanta shi daidai, suna aikata shi daidai, ya tulunahu haƙƙa tilawati ulaka su waɗannan kam yuminuna bihi sun riga sun yi imani da wannan alƙur'ani. tunda suka yi imani da alkur'ani ku ya nuna sun yi imani da taura da injila kenan kuna haka yi ku nuna bihi wa man yakfur bihi duk wanda ya kafirce wa wannan alkur'ani ko da yake su waɗannan su ne fasikai khasirun a khasirun a khasirun wanda ya yi karɓar maganar alkur'ani maganar Allah da annabi kenan to wayannan su ne suka yi asara da ana yabon su masu littafi jikokin annabawa manyan mutane masu annabawa da yawa har dingin da Allah ya zaba to amma in ya kibin annabi ya kibin alqur'ani to yayi asaran wannan daraja da aka bashi ta farko
يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين ya jikokin annabi yaqubu jikokin bawan Allah manyan mutane ‘ya'yan babban mutum uzguru ni'imati ku tuna ni'imata wadda na yi muku ba tare da kun cancanta ba ganin dama na na fifita ku na mai da ku jikokin annabawa ‘ya'yan manyan mutane sannan na zaɓi annabawa cikin zuwanta ban taɓa zaɓin annabawa a cikin wani dangi kamar yadda na zaɓi annabawa cikin ku ba. ban taɓa bai waɗansu mutane littafi daga gare ni a kamar yadda na bayar a wajen ku ba ya bani isra'ila ku ni ma jalla janam to alaiku wa anni faddaltukum da wannan ne na fifita ku alal alamin na fifi da dangin ku akan kowane dangi a cikin adam a cikin adam na zamanin su kamun zuwan kuntum khairu ummatin ukhrijal lin nasi sai da annabi ya bayyana ne aka soke wancan daraja aka bai da al'umman manzo Allah su ne fiyayyun al'umma wancan an soke gaba ɗaya ya bani isra'ilin kuruni mace lati an amtu alaikum wa ni faddaltukum alal alamin amma wanda suka musulunta su yahudawa ne suka bi annabi suka bi alqur'ani su nasara ne suka bi Allah suka bi alqur'ani to wancan tsohuwar daraja tana nan wannan sabuwar darajar da aka kawo mutanen manzo Allah ita ma tana tare da su sun samu kenan kiflaini kashi biyu daga cikin fifitan da Allah ya yi.
واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم
واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون كجي tsoron wata rana mai ban tsoro tana zuwa a taka a kamatul kubra tana zuwa la ta zi nafsun an nafsin shiyar wata rai ba za ta iya yi wa wata rai wani abu ba don kai dan wane ne dan wane ba zai fin da kai ba don kai jikan wane ne jikan wane ba zai fita kai ba don kai wane ne kai wane ne ba zai kai ka ba sai dai aikin da kai wa Allah Allah ya yarda da kai wata ku yawan ku ji tsoron zuwan wata rana la ta ji nafsun an nafsin wata rai ba za ta iya wata rai wani abu ba wata ku yawan la ta ji nafsun an nafsin wala yukbaru minna adlun ba za kawo wani canji a ce ka kama wannan a saki wannan ba misali kamar babban ma'aikacin gwamnati ya yi laifi na ɓoye kuɗi da yawa za a kama shi sai ya kira wani ɗan ƙaramin ma'aikaci ya ce ka amsa wannan laifi da aka ce na yi nan ka ce kai ne kai zan ba ka kaza yanzu ka je a ɗaure ka wata uku ko wata shida idan ka fito zan ba ka kaza kuma zan ba ka aiki wanda ya fi wanda kashe kai sai mutum ya amsa ce laifin da yake cewa mai gida ne ko karɓar gida bai san ma maganar ba mu ne muke yin wannan ba mai gida ba ne ba zai ce mu ne wa ni din nan ni ne ma na yi kawai shi ke sai a kama shi a ba shi wata uku ko wata shida a wannan mai gidan ku ya ba shi kuɗi in ya fito ya biya sauran kuɗi ko ya ba shi wani makami a cikin ikonsa to ba zai samu ba lahira wani mai laifi ya nuna wani wurin laifi ce ka amsa kai ne mai laifin ba zai yi ba wala tabuwa shafa'atu ko ba zai samu wani sheto daga wuta wata hanya ba wala hum yunsaruna ba za a samu masu taimako su taimakawa mai laifi ba tunda Allah bai riga ya yarda da shi ba وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فاتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين ابتلى إبراهيم ربه مات فأتمه قال إني جائرك للناس إماما قال من ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين وجدت لا يا رسول الله كقصة متعني وتبقى قصة lokacin da Ubangiji ya jarrabi bawansa Ibrahim bi kalimatin da wasu kalimomi fatan mahurna ya kawo su daidai wato an kai jarrabawa yadda za a zaɓe shi ya zama liman in ya ci zaɓe bai faɗi ba sai ya ci zaɓen duk da baki dai bai faɗi ba kalmomin ba bayyana su a alkurani ba malamai ne suke kame kame wasu ja kalmomin su guda talatin ne kamar innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'mina wal qanitati was sadiqati was sabirina was sabirati wal qajina wal qajati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati was saimina was saimati wal hafizina furujan wal hafizati والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما goma kenan a cikin suratul ahzabi da kuma goma a cikin suratu قال سائل da kuma goma cikin suratul mu'minina talatin kenan wanda suka ce a wasu kalmomi ne ba bayyana su ba amma dai duk gaba ke da ba inda ya fadi ya ci zaben gaba daya aha bi kalimatin fatan mahuna sai ya cika abin da ake nema Ibrahim allazi waffe shine wanda ya cika waɗannan abubuwan da aka jarraba su jarraba shi da su din
wala inni ja'iluka lin-nas Allah Allah Allah ya ce musu shikenan ka riga ka ci jarrabawa to zan mai da kai ka zama kai ne shugaba limamin mutanen kirki mutanen da na aike ka wajen su kai ne limamin su mutanen da za su zo bayan ka ma zan ba su umarni su wata bi umillata ibrahima ni ba zan ce su bi irin hanyanka wanda ba ka cikin al'ummar ka ma zan ce su bi hanyar ka har annabi Muhammad da kansa sallallahu alaihi wasallama awhayna ilayka an tabbata Ibrahim hanifan za mu ce yi jagoran mutane a cikin hanyarka fa inni ja'iluka lin-nas imaman kana sai Ibrahim ya ji dadi ya gode wa Allah ya amsa ce min zurriyati Allah na roƙonka a cikin zuriya na ma da cikin zuriya na ma ka sa su zama limamai wato annabawa da waliyai da malamai a cikin zuriya na قال إني جارك للناس قال ومن ذريتي da bai ce wa zuriyati ba wa min zuriyati haka waɗansu daga cikin zuriya na su ma ka mai da su annabawa ka mai da su limamai ka mai da su malamai ƙara min zuriyati Allah ya na da hadiyar Allah ce na karba zan yi haka din amma baka tabbata a cikin zuriyarka akwai mutanen kirki akwai azzalumai azzaluman kan ba zan ba su ba sai dai mutanen kirkin قال لا ينال هدي الظالم wannan alƙawari da dai ba zai shafi jikokinka azzalumai ba alkafiruna humuz zalimuna wanda suka zama azzalimai ta hanyar kafirci ko wanda suka zama azzalimai ta hanyar sifofin su banda su
وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود
وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيت للطائفين والآكفين والركع السجود وإذ جعلنا البيت كتنا يا رسول الله كأنبتا ومتانكا lokacin da jihar baita musabatan linnasi muka mai da wannan ka'aba ta zo wurin samun lada wurin samun sawab wurin samun lada musabatan linnasi wa amnan ko wurin amincewa kowa ya shiga wurin ya amince duk wanda ya shiga makka ya shiga amu ya balle ya shiga haramin Allah to ya amince wannan wurin wurin amana ne da mutum zai gamu da wanda ya kashe ubansa a cikin wurin to ba zai tasar masa da magana ba balle kisa masabatan nasu amran wata kazo min maqami ibrahim musallan a wata qira'a wata kazo min maqami ibrahim musallan na umaru yace akwai abubuwa da yawa da Allah ya yi muwafaka yadda ya yi mini yadda nake so a na ba annabi shawara mu mai da maqamu ibrahim ta wurin sallan mu sai Allah ya ce wacce ki zo min maqamu ibrahim sallan kuma wataran umuru na sauda ta fito da dare ce ki koma ki koma ki koma ke matan manzon Allah ce ba za mu yadda ki ga kuta kina yawo ba a lokacin ko ba saukar da ayan kulle ba sai aka mai da ita gida sannan sai aka saukar da wakar na fi buyuti kunna akwai abubuwa da yawa wanda sinna umaru ya nemi su zama haka allah sai ya mai da su suka zama haka wani ji allah mai ta basa batan linnasu aman wata hazo maqami ibrahim musalla wahidna ila ibrahima wa isma'ila mun yi alkawari da ibrahima da isma'ila dansa an da hira bai ce litsa'ifina ku zargage ɗaki na wato ka'aba ku kake da daimi da saboda masu dawaimi wal qaimi da masu qiyamul layl da masu sallah wal rukai sujud da masu yawan ruku'u da sujada ku zarke musu wurin واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى وإنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود دواسي والركوع يوم سجدا وذلك كيبوس هرمينا
وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدنا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطروا إلى عذاب النار وبئس المصير يرفع إبراهيم القواعد من البيت إسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وإنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدنا آمنا tun lokacin da annabi Ibrahim ya roƙe ni in ji Allah Allah yana gaya wa annabi yadda annabi Ibrahim ya roƙi Allah ij'al hadha baladan aminan wannan guri ya zama gari amintacce mai amana wanda ba a zubar da jini a wurin wai janar baita wai janar baita masabatan linnasu amma wata kazo makabira musalla wa inna ila ibrahim ismail an tashira baita lit-tayyibin wal akin tasjud wa qala ibrahim rabbi jal hadha baladan aminan warzuq lahu min ath-thamarati thamarati wa la minhum billahi wal yawmil akhir qala man kabara fa matu qaylan thumma asaru ila azabin nar wa bisal masir ashi bawon allah wanda ya kai matuƙa cikin daraja akan saukar da shi cikin halaye guda biyu akwai hali na jalala akwai hali na jamala yana magana cikin halin jalala ba ruwansa da komai sai Allah shi kadai a lokacin da Annabi Ibrahim yake cikin wannan hali na jalala lokacin da yake gina yake gina darajojinsa da aka ɗauke za a jefa shi a wuta malaika jibrilu yace ka roki Allah mana yace ilmuhu bi hali abana an su'ali ya Allah ko sai na roke shi ai ya san halin da nake ciki sai na roke shi wani abu ito in ba za ka roki Allah to ka nema nema in taimaka maka ci ai ba wanda zai taimaka min sai Allah shi kadai to kaga wannan lokacin jalala kenan ba ruwansa da komi a lokacin sai Allah shi kadai to amma idan ya dawo cikin sahau cikin wadakewa cikin mukamin jamala za ka ji na taurin Allah ijal haza balan namina wal zuqala min al-thamarat wa namina minhum bil yawmi billahi wal yawmil akhir yana cewa يتركم وارزقهم من الثمرات الا يشكرون ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفي الا من شيء لك ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي ذلك واسماعيل واسحاق ان ربي لسميع الدعاء رب اجعل لي مقيم الصلاه من ذريتي ربنا تقبل دعاء ربنا اغفر لنا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقومون ذاك جينا تروح الله كي كذا الله كي كذا الله كي وزواني كذا الله كي وزواني كذا amma da farko ya ce shi Allah ai ba sai na roƙe shi ba ai ya bi kowa sanin abin da nake ciki jirala kenan lokacin jama'a kuma zai karo kuma Allah zai karo kuma Allah rabbi jil hada baladan kamar da wannan wuri ya zama baladan gari aminan amintacce warzuqhum min samarati ga wurin ba wurin karban shuka bane ba wuri na yin gona bane Allah ka azurta su abinci na ‘ya'yan itace ko na kowane irin abinci, da Allah ya shi kuruna su kuma za su iya suna ta gode maka akan arzikin da kake ba su.
Wana mana minhum billahi.
Arzikin
Wasu ahlahu min as-samawati wana mana minhum billahi.
mana mana minhum billahi wa yawmil akhir wa ka arzuta ka arzuta mu da abinci ko da yake ba su da gona رب اجعل هذا بلدنا من وارزق اهله من الثمرات ونامنا منهم بالله واليوم الاخر ka ba su abinci kuma ba su da gona amma ka ba su abinci amma wanda suka yi imani da Allah da ran lahira sai Allah ce musu a ba da abinci kan ba wanda ya imani kalai ba har wanda ba su yi imani ba zan ba su abinci kan mana mana minhum billahi da ka da man kabara wanda ya kafirce ma zan ba shi abincin duniya kan daraja ce dai ta annabci ko ta warittaka ko ta shugabanci ba zan ba su ba warzuku min samarati wana mana min dun billahi wal yawmil akhir qara man kabara wa matu qalilan kafiri zai ji yadda shi daɗin duniya iyakar rayuwarsa kadai wa matu summa taru ila azabin nar daga baya in ya mutu sai in kai shi in hada shi da azabar wuta wa bisal masir makoma ta yi wani
وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم يا رسول الله كقيا مسو لابار اللوكة عند النبي إبراهيم yake gina wannan ɗaki da shi da ɗansa Ismail wanda yana ɗaukan bulok yana miƙa wa babansa babansa yana ginawa shi da baban yana ce Allah karba mana wannan gini namu Allah ka mai da shi ibada shi dan ma yana ce Allah karba mana wannan gini namu Allah ka mai da shi ibada lokacin da Ismail yake ɗaukan bulok yana miƙa wa babansa suna gina Ka'aba wa yarfu Ibrahim al-qawaid min al-bayt Ismailu suna ce rabbana taqabbal minna Allah ka karba mana wannan gini innaka kai anta kai ne as-sami'u mai jin addu'a al-alimu wanda ya san yadda kowa ya cancanta a cikin bayansa ina ina mai musulunci ina take kai kai haka ya waje abin da na fara ta daga hannu ita la ilaha illallah kadi mana محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن عيسى عبد الله ورسوله abin da kika faɗa cikin wannan larabci kin je tun daga zuciyar ki har ba ke kin tabbata Allah shi kadai ne shi ne ubangiji mu shi yayi sama shi yayi kasa shi yayi komi shi yayi kowa shi kadai ne muke bauta shi kadai ne ubangiji mu to kin je kin yarda ne Muhammadu bawan Allah ne manzon Allah ne Allah ne ya aiko shi da wannan addini na Islam ya kawo mana kuma kin je kin tabbata annabi Isa ba dan Allah bane manzon Allah ne bawan Allah ne wanda Allah ya ce da abun mamaki abun mamaki shine Allah ya yi annabi Adam ba shi da uwa ba shi da uba yayi Hawwa ba shi da uwa sai ya annabi Isa shi kuma yana da uwa Maryamu ba shi da uba mu kuma sai mu muna da uwa muna da uba ikon Allah ne to wannan abin mamakin ne da shi Allah ya kawo Isa ya kawo da uwa babu uba kamar yadda ya kawo uwa uba ta da uwa kamar yadda ya kawo annabi Adam ba shi da uwa ba shi da uba kin yadda da mun yi wara kin yadda ko ji alhamdulillah kin zo musulma ji alhamdulillah kin zo musulma yanzu abin da yake a kanki za ki je ki wanka irin wannan wanka da za ki yau in kina da miji kin kwanta da shi irin da maza da mata suke kwana sai kin yi irin wannan wanka sannan ki sallah muna da sallah kullum sau biyar kamun fitowar rana da awa guda da bayan da lokacin da rana ta wuce tsakiya da lokacin da rana ta zai da goshi da lokacin da rana ta fadi da bayan faɗuwar rana wannan salloli guda biyar su ne sallan asubahi sallan azhar sallan la'azar sallan magariba sallan isha duk za a miki bayanin su kuma akwai zakka Allah ya baki dukiya ki zakka wani fasanti ne za a ɗauka a girga cikin dukiyar ki za a ba miskinai da wakirai kuma wannan azumi da muke ciki yanzu ba za ki sha ruwa ba idan rana ta fara sai ki niyyar za mu yi azumin nan tare har ya kare kuma Allah ya baki dama je ki haji kuma ba a cin adadi a cikin musulunci dabin da musulunci ya hana ba za ki ba dabin da musulunci ya wajibta mutane ya zama wajibi a kanki mene ne sunan ki na da sunan ta na da me sunan ki da maryam ne sunan ki na da yanzu ma sunan ki maryam sunan ki maryam alhamdulillah ko da sunan ki sai da ko mene ne ma diyan sunan ki Maryam alhamdulillah alhamdulillah bismillah وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت إسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم annabi Ibrahim da ɗansa annabi Ismail suka ci gaba da addu'a suna roƙon Allah rabbana ya ubangiji waj'alna muslimain laka kamar yadda mu musulmai wanda muka sallama maka muka jawo gare muka jawo gare ka ci kowane umurnin ka da halinka waj'alna muslimain laka wa min zurriyatina a cikin zurriyar ma ya Allah ba za mu ce dukkan zurriyar mu kamar yadda su musulmi ba mu min zurriyatina haka cikin zurriyar ma kamar yadda waɗansu ummatan muslimatan lak wato al'umma wanda suka yawo gare ka suka sallama maka rabbana wajanna muslimai daga bijin ummatan muslimatan lak a sanya a cikin zuriyar ma musamman al'umma al'umma wanda ta sallama maka ciki da bai ta zama jagora wani zuriyar ummatan muslimatan lak wari na mana suka na Allah ka koya mana yadda za mu yi maka bauta ka koya mana yadda za mu yi aikin hajji da sauran ayyukan ibada ka koya mana kai da kanka arina manasika na wato na ka tuba ka karbi tuban mu ya Allah wato na innaka kai ne anta kai ne at-tawwab mai yawan karban tuban bayansa al-alimu wanda wanda ya san wanda ya kowa abin da ya cancanta ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليك عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم a cikin zuriyar namu al'umman da muka ce kamar da ita musulma cikinta Allah ka tasar da annabin nan na ƙarshen zamani wanda yake biyayyen annabawa ka sa shi daga cikin al'ummanmu wa basri rasulan ka aiko manzo mai daraja a cikinsu cikin al'ummar tamu cikin zuriyar tamu wa basri rasulan minhum yatlu alaihim ayatika yazo da ke riga karanta musu ayoyinka wa zakkihim wa yallimul kitaba ya koya musu karatu da rubutu wa zakkihim ya tsarkake musu zuciyoyinsu da imani ya tsarkake musu bakinsu da la ilaha illallah wa zakkihim innaka ya Allah kai anta kai ne al-azizu mabuwayi al-hakimu goni Allah muna roƙonka kai mana haka sai annabi ke cewa ana da wato abi ibrahim ni din nan addu'a ce da annabi Ibrahim ya roki Allah Allah ya bayyana ni ga wannan al'umma na zama ɗaya daga cikin wannan al'umma jagoran wannan al'umma
ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين النبي إبراهيم mun sanya shi jagora a cikin al'ummar da muka aike shi a cikinta su bi addininsa su yi koyi gare shi kuma al'ummar da za su zo bayansa annaba da za su zo bayansa duk su zama jikokinsa littattafan da za su saukar daga baya ma su zama hannun jikokinsa har alkur'ani nan da hannun annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wane ne zai ki bin hanyar annabi ibrahim wane ne kuwa zai ki bin hanyar annabi ibrahim illa man tafiya nafsahu sai wanda ya mai da kansa wawa wanda ya wutar da kansa wawa shine wanda ba zai hanya annabi Ibrahim ba wanda ka annabi da kansa an ce masa kuma haina da ka ni tabiyu da Ibrahim hanifa wata biyu milata wata biyu milata Ibrahim hanifa ku al'umma an umurce mu bi hanya mu kwaikwayo annabi Ibrahim ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتقرينا انك انت التواب الرحيم ربنا واعذب رسولك منهم اتلو عليهم آياتك وعلمهم الكتاب والحكمة وزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه ولقد ولقد استويناه في الدنيا التي نارجا نازا بأن إبراهيم في الدنيا نازي في تاج دكا أكل دكا هلتا بند أن محمد أن محمد كريش يبي أن إبراهيم درجة هلتا الله ولقد استويناه في الدنيا تندق الدنيا منذ أبيه مبي في تاج وإنه بالآخرة إذا أنكم شأن الله راكم وإنه بالآخرة من الصالحين shi suna daga cikin manyan shugabannin jagororin mutane a lahira jagororin bayan Allah mutanen kirki bayan Allah mutanen kirki sahu hudu ne sabon annabawa da sabon siddiƙai da sabon shuhadawu da sabon na ƙarshe salihai to su Ibrahim su ne manyan su a cikin sahun farkon ma daga annabi Umar sai shi annabi Ibrahim annabi Musa sai annabi Nuhu sai annabi Isa alaihi musallam ومن
إذ ومن يطع قال الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وقوة مسلمين زي صلى سيد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله كذا تسنيا مسكين حنير باين كباين صالح باين كصالحي النبا والصديقين والشهداء والصالحين ولقد استوينا في الدنيا وإنه شأن إبراهيم da mina salihin wallahi na daga cikin manyan bayin Allah salihai a lahira suka إذ lura قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين lahu rabbu aslim ana aslamtu li rabbil alamin lokacin da ubangiji zai ce masa ka musulunta yace na yi musulunta na bi Allah ubangiji tarikai ina daga cikin manyan abubuwan mamaki sai da ya girma ya zama babba aka nuna masa ya yi kaciya kamun ya ya ake yi sai ya yi kaciya da kansa da gizago أسلمت وجهي لله رب العالمين وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أوصي بها إبراهيم ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا مسلمون wannan ta musulunci wanda annabi Ibrahim yake yake mata jagoranci tun daga zamaninsa har bayansa a cikin al'ummar manzon Allah ma an ce mu koyi da shi to haka aka yi ta tafiya har aka zo ‘ya'yansa annabi Ismail da annabi ishaq da jikokinsa su annabi yaqub wanda shine uban bani isra'ila din wa wasu biya ibrahim bani wa yaqub ranan da annabi ibrahim zai rasu yayi wasiya ya'yan da jikokinsa duk su tabbata kan wannan addini na musulunci ya baniya yace musu ya'yan nasu da jikokinsa ya ku ya'yana inna allaha tabe lakumud dina Allah ya riga ya zaɓa muku addini wannan addini da muke kai shi ne addini zaɓin Allah wanda Allah ya zaɓa mana inna Allah tsabe lakum ad-dina wa la tamutunna illa wa antum muslimun kar ku yadda ku mutu a cikin kowane addini sai wannan addini na musulunci kar ku yadda ku kauce wa wannan addini da Allah ya zaɓa mana na musuluncin nan ku rayu a ciki ku mutu a ciki wasiyar da Annabi Ibrahim ya yi wa ƴaƴansa da jikokinsa kenan lokacin da zai mutu wala ta mutun da illa wa antum muslimun ah alhamdulillah alhamdulillah aka maka lawa akwai malam yusuf mutum da ƙura'anai nan kofar masallaci da tarbi ya kawo ƙura'ani guda jira da tarbi guda goma ya ce a kawo sadaka a yin shan masa addu'a la sa ga fudare aha to Allah ya mana gafara Allah ya jikan mu Allah ya iyayen mu da iyayen iyayen mu da malaman mu da malaman malaman mu Allah ya jikan mu su maza da mata rayayyu da matattu Allah biya bukatun mu Allah biya bukatun masu neman addu'a a wurin mu Allah ya raya muna musulmi Allah ya mutar da muna musulmi Allah Allah ya raya muna musulmi Allah ya mutar da muna musulmi Allah ya taimake mu Allah ya taimake musulunci Allah ya taimake mu Allah ya taimake musulunci Allah ya yi ma Najeriya bala'i Allah ya yi dukkan bala'i a Najeriya Allah ya kawo alheri a Najeriya barka ne sallallahu alaihi wasallam Allah ya dukkan bala'i bayyana ne da boyayye Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali a Najeriya albarka na sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba mu alherin duniya da lahira Allah ya kiyaye mu sharrin duniya da lahira bayan mu a wurin mu Allah ya biya musu bukata albarka na sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim arrahmanir rahim ya kana abudu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الآخر الحكيم الأكيد الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره من داره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين